الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da ashirin ga watan safar hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na sha takwas daga cikin jeron zuwa karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaji ibn muslimin al-qurai al-kushairi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi kamar yadda muka faɗi sau da dama cewa har yanzu fa ba a fara karatun littafin asalin sahihin muslim ɗin ba har yanzu shimfiɗa ce wadda shi al'imamin muslim yake mana wadda a cikin yake bayyana mana wadda su manyan malamai suke karɓan hadisai da kuma irin hanyoyin da suke bi suke tafiya da kuma bayanan da ke sa a ƙi karɓar hadisi da kuma irin malaman da ake yarda da maganganunsu a cikin ainihin wato mazaje na hadisi da kuma dalilan da ke sawa a ƙi karɓar magana daga wanda ya magana saboda ya bayyana matsalaci ne ko yana da wata muguwar aƙida ko kuma mutumin arziki ne sai dai baya iya kiyaye karatu daidai idan jama'a musulmi da su manta ba muna babu na ƙarshe wanda shi ne babu mafi tsawo a cikin wannan muƙaddima da al'imam muslim ya kira su da babul kashfi an ma'awid riwayatul hadis babin da ke tona asirin aibubbuka na masu riwayar hadisi wa naqalatul akhbari da kuma waɗanda suke ciro labarai da waɗanda suke faɗin tarihi wa ma nukila amil a'immatu fi zalika da kuma irin bayanan da aka samo daga limamai da kuma malaman hadisi game da yin haka din ma'anar wannan babu kamar yadda muke bayyanawa shi ne imamu muslim ya tsalla wannan babu ne don ya bayyana wasu masu riwayar hadisi waɗanda yake suna da aibubbuka ya ambaci sunayensu ya ambaci irin aibukan nasu sa'annan kuma da wasu waɗanda yake su ba malaman hadisi ba ne masu ɗibo labarai ne wato 'yan jaridu da waɗanda suke aikin tattara tarihi amma kasantuwar suna da halaye na banza ko suna da munanan aƙidu ko ko mutanen kirki ne amma ba sa iya kiyaye tarihi daidai imamin muslim zai bayyana dalilin da yasa ba a karɓar hadisi ko tarihi a wurinsu kuma imamin muslim duk da ita baɗaɗɗen malami ne mu gare ni amma sai yake nuna shi kanshi sama da shi akwai wasu waɗanda suke daɗaɗɗu ne kuma abuban koyi ne gare shi don haka yake ɗibowa daga ire-iren waɗannan malamai irin su imamu malik da su imamu yahya ibn ma'in da su ayyuba sakhtiyani da manya-manyan malamai makamantan haka waɗanda su ne madogara a cikin wannan ilimi ba don komi ba domin na ɗaya malamai ne na biyu mutanen kirki ne na uku sun ba da muhimmanci game da wannan aiki wato aiki na maganganu da muke dangane da tasu hadisai aiki ne wanda yake tare da cewa kowane bahaushe ke sauraron mu insha Allah ta'ala matuƙar ya matsi yana da ƙarfin zuciya zai iya fuskanta inda muka dosa amma asalin wannan aikin aiki ne wanda yake scholarly aiki ne wato na academics aiki ne na wasu manyan malamai waɗanda mu ma muna ƙoƙarin fassara abin da suka faɗi hakikanin al'amari abin da ake so a nuna maka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da matsayin shi da kuma irin ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ta kai shi duk maganar da aka ce ya faɗi musulmi ya da ita sakamakon wannan irin matsayin da yake da shi sai wasu suka amfani da irin wannan yabba da musulmi suke yi sai su ne annabi ƙarya da nufin a yabba da maganganunsu ko ra'ayoyinsu amma waɗanda suka danganta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam to kamar yadda akan samu waɗanda suke iya tace ainihin wato ko kuma rairaye tsaba daga tsakuwa to haka a cikin ilimi Allah maɗaukacin sarki ya fitar da wasu malamai waɗanda ake kira malaman hadisi su bayan karatu da suke yi galibinsu sun zauna da waɗannan waɗanda su ne ke ruwaito hadisai ɗin su sun san halinsu ne sun gani ne tattare da su ba wai irin da nema da mun buɗe ne mun karanta shu'uba ya cewa na maƙaryaci ne ya hawa ɗan ma'ini ya cewa na mutumin arziki ne imamin nasa'i ya cewa na yana da habba imamin zahabu ya cewa na limami ne a cikin hadisi imamu malik ya ce wani madogara ne a cikin ilimi mu muna karanta abin da suka faɗi ne su kuwa su ne suka zauna da mutanen kirkin da mutanen banza an fahimta jama'a waɗannan maganganu su ne imamu muslim yake ruwaito su kuma akwai littattafai da malamai suka rubuta masu ɗimbin yawa a cikin duniyar ilimi domin tattara waɗannan maganganu hasali wani abin mamaki waɗannan littattafan jama'a har ma sun fi littattafan hadisi yawa a duniya sarki ya tabbata ga Allah ma'ana littattafan kamukancin malaman hadisi sun fi littattafan hadisai yawa a duniya littattafan kamukancin masu riwayar hadisi da tarihi sun fi littattafan tarihi yawa a duniya littafi ɗaya za ka iya samu yana da mujallabi hamsin ko fiye da haka ɗauki misalin littattafai ƙwaya biyu da zan yi misali da su ga su littafin farko shi ne ka gan shi tarihi madinatu dimashq wannan littafi malamin hadisi ne ƙwaya ɗaya rubuta shi wajen shekara ɗari tara da ta gabata ga shi mujallabi tamanin da biyu ne amma littafi ɗaya ne bak amma mujallabi tamanin da biyu wato 82 volumes malamin ɗaya ya rubuta shi al'imam ibn asakir abdimashki wannan karka ji an ce tarihin birnin damascus ka ɗauka wai tarihi ne kadai tarihin ne da malamanta da malaman da suka shigo garin da waɗanda malaman su suke karatu a garin kusan duk abin da kake nema za ka iya samu wanda ya danganci ɓangare na ilimin hadisi da tarihin malaman a cikin wannan littafi yanzu kai ka duba ina za ka samu littafi ko kamar bukhari ko muslim ko abu dauda ko nasa'i ko tirmidhi ko ibn maja littafi mafi girma a cikin ainihin wato ilimin hadisi da malamai suka rubuta shine musnadul imam ahmad musnadul imam ahmad bugu mafi yawa da aka yi mishi shine ainihin wanda ya fita a cikin mujallabi hamsin da biyu to shine littafi mafi girma sai mu'jam al-tabarani al-kabir wanda aka buga shi mujalladi 40 waɗannan dukkanin su littattafai ne na hadisi abinda kuma ya kawo kamar mu'jam al-tabarani ma suka yawa saboda shi kanshi al-imam al-tabarani yana tattaunawa game da tarihin waɗanda suka rawaita hadisan kaga wannan ɗaya ke littafi na biyu littafin tarihul islam littafin tarihul islam الإمام الذهب يربط عشي يكي تاريخ المسلمين ووفايات المشاهير والأعلام بكما بياني أكم تاريخ الرسول شهرر المتالي فجدتين سراقنا معلمي بمك من تنسي بكما بياني أكم تاريخ من يمن يمع لمن دنيا wannan littafin yana da bugu biyu wannan bugun da ke hannuna mujallabi goma sha bakwai ba ɗaya bugun shi ko mujallabi hamsin da biyu jama'ar musulmi zai yi waɗannan malamai yau shekara ɗari tara ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari biyu a ce duk wannan aikin da suka yi haka sudan ya tafi haka kawai ba zai yi kuma dole ne a yanzu a samu ɗaliban ilimi waɗanda su ma za su zama wannan fage shi ne area of specialization ma'ana abin da za su tsaya su takassusi kenan su ƙware su goyi ta'uwa ta ce me amfanin wannan na'am matuƙar a duniya akwai sauran abu a baki a ce Allah ya ce ko annabi ya ce to akwai buƙatar wannan ilimi dole ne to ko har duniya ta ƙare in dai akwai musulmi to ko musulmi zai buɗe baki ya ce Allah ya ce annabi ya ce in ko har za a ce Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne akwai buƙatar wannan ilimi a ƙarƙashin haka dole ne a samu wasu zakakuran malamai su tsayi wajen karantar da wasu gwarazan matasa ba don komi ba domin haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yace wannan ilimi amana ce na gaba su karantar da waɗanda za su biyo baya kuma waɗanda Allah maɗaukakin sauki ya nufa za su wannan aiki za su yi ne domin kore ƙarya da ake danganta wa addinin musulunci idan kun fahimci wannan da kyau gama ashe imamu musulun da ya ƙulla wannan babu ya zama shine babu na ƙarshe a cikin muƙaddima wanda yana bayyana ƙa'idojin karɓan hadisi da ƙa'idojin karɓan tarihi da kuma irin bayanan da aka samo daga magabatan malamai wannan abu ba aikin banza ba ne ba ɓata lokaci ba su dai kamar yadda na ce yake wannan abu ne wanda za a ga ya fi shafar ɗalibai da malaman ilimi to amma ba yadda muka iya tun da sai muke mu karanta littafin kaf tun daga farkon shi har ƙarshe ba za mu tsallake komai ba za a tsaya insha Allah ta'ala a karanta komai na littafin a kuma bayyana shi da gwargwadon yadda yake da kuma gwargwadon yadda Allah ya hore mana muka fahimta a ƙarƙashin wannan jama'a kamar yadda nake har yanzu ba a fara asalin karatun sahihu muslim har yanzu muƙaddimar da shi muslim din ya ƙulla ce wadda a ciki yake ta bayani akan waɗannan maƙaryata da kuma tonon asirinsu da waɗannan waɗanda suke ruwaito tarihi da tona musu asiri Allah madaukakin sauki ya taimaka mun kwana akan hadisi na saba'in da biyar za mu tashi hadisi na saba'in da shida inda ya ce wa haddasani hajjajin haddasana sulaiman ibn harbin qala sami'tu sallam ibn abi muti'in يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا ما تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث idan ba ku manta ba muna ta magana akan wani mai suna amr dan ainihin wato ubaidin inda ku manta ba ana ta maganganu akan shi waɗanda makon da ya gabata mun yi karatu ne ɗimbin yawa akan shi cewa na ɗaya daga cikin munanan aƙidodin shi yana da aƙida ta ikizali ita ce inkarin siffofin Allah gaba ɗaya in aka ce Allah yana da hannu Allah yana da ƙafa, Allah yana sama, Allah zai zo ranar alkiyama, Allah mai ji ne, Allah mai gani ne, sai ce ƙarya ne. Duk wata siffa ta Allah alal itlaq sai su inkarinta yana da wannan aƙidar. Sakamakon wannan baƙar aƙidar kuma sai ta haifar mishi da aƙida ta ƙabariyanci ita ce inkarin ƙabbara. cewa Allah maɗaukacin sarki ba shi da wata ƙabbara da ya tsara a cikin halittunsu. don haka duk abin da kaga yake faruwa a cikin halittun Allah yana faruwa ne da gwargwadon yadda yake faruwa kawai ba wai a bisa wani tsari da Allah ya gudanar ba a ƙarƙashin haka su suke cewa masu wannan aƙidar abin da zai faru an jima Allah ma bai sani ba abin da zai faru gobe Allah ma bai sani ba abin da zai faru baɗi ko nan da tashin kiyama duk Allah bai sani ba kaga wannan muguwar aƙida ce kaji mummunar aƙidar shi ta biyu inkarin kabbara mummunar aƙidar shi ta uku ita ce zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ma'ana ratubanci kenan to wannan mutum mai suna Amr dan Ubay shi ne yau ma karatun ne ya sake tashi a kan shi imamu muslim ya ce malamina mai suna hajjaj bin sha'ir na yi muku bayani sau da dama a kan shi ya ce shi ko shi malamin ya karantar da shi mai suna Sulaimanu dan har shi ma mun yi bayani a baya qala Sulaimanu dan har ya ce sami iti sallama ibn abi mutai'in na jima wa malamin mai suna sallama dan abi mutai' al-khuzai kenan abu sa'id al-basri shi ma mun karanta hadisin shi a can baya na ji shi ya kulu yana cewa balaga ayyuba anni afi amran labarin ya je wa al'imamu ayyuba sakhtiyani cewa ni dinnan sallamu dan mutu ina zuwa wurin amur dan ubai ina karban karatu ina daukan karatun hadisi fa aqbala alayya yawma wata rana ka sai ya tinkare ni shi ayyuba sakhtiya ya fuskance ni wata rana fa qala yace da ni ara'aita rajulan la ta'amalu ala dini mutumin da baka amintu da shi akan addinin shi ba saboda yana da muguwar aqida game da addinin shi kai fa ta'amalu ala hadith ya za ka iya amintuwa da shi akan hadisi tsakaninka da Allah ka yi wa kanka adalci mutumin da ka san yana da lalataccen addini kai da kanka kuma ka tafi kana karɓan hadisin annabi a wurin shi ka yi wa kanka adalci ka ga faɗa mai irin na manya an fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya ce maka gashi nan malamai suka fassara cewa wal ma'ana huna ai ma'anar da wannan magana ainihin wato take nufi shine la ta'manuhu ala dinihi aw li kawnihi mu'taziliyan saboda kasantuwar shi da mu'tazili yana inkarin fitofin Allah qadariyan bahtan mujin qadari ne bakar aqida cewa Allah bai san wani abu da zai faru a gaba ba wa kana yashkimu sahaba kuma yana zagin sahabbai kama taqaddama al-kalamu alayhi fi tarjamatihi kamar yadda mun karanta tarihin shi a baya كيف تأمنه على الحديث أو لأن من لا دين له لا يبالي بالكذب duk mutumin da ba shi da addini ba ya kula da addini yaushe wannan mutum zai damu da yin ƙarya mutumin da ya ɗauki addinin shi a matsayin irin wannan yake faɗin irin waɗannan munanan maganganu ga Allah yake cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mutumin da Allah bai da kima a wurin shi sahabbai ba su da kima a wurin shi ƙarya ce za ta yi nauyi ma'ana a matsayinka na ɗalibi ka auna mana ka gani wa hasilu ma ashara ilayhi ayyub rahimahullah ta'ala fi kalamihi hadha tahdhiru sallama tahdhiru sallama an mujalasati amr ibn ubayd abin da wannan magana take nufi al-imam ayyub as-sakhtiyani yana kaɗa ne yana tsawa ne ga wannan almajiri nashi mai suna ainihin wato sallam ɗan mutu a kan cewa ya yi tsantsan ya daina zuwa makaranta amru ɗan ubai ya sama'i hadisi ya daina zuwa kuma yana bin hadisan shi ya adamu su duk fil hadisi saboda ba su da gaskiya a cikin hadisi fa fihi mujanabatu ahlil ahwa a cikin wannan karatu da muke ji a yanzu ana kwabar duk wani musulmi mai hankali akan ya rinka nisantar mutanen da ya san suna da son zuciya وعدم مجالستهم يدين زما ورين da suke karatu ko wurin da suke wa'azi wal bu'd anhum ya kuma rinka nisanta su firaran min an yata'allaqa bil qalbi min ahwa'ihim shay tsoron kada wannan irin son zuciyar tasu ta ainihin wato makalu da zuciya daga cikin zukatan ainihin ire-iren waɗannan ɗalibai kamar da ne karatu a wancan mako da makon da yake kafin wancan ɗalibai sai su natsu waɗannan maganganun in ana faɗin su ana yin su da ɗalibai ne waɗanda suke malamai ne karka damu don ka ga malami shi yana muƙabalanta irin waɗannan suna zama tare mun yi karatu akan wannan muka ce wani yake cewa malamin shi to malam kana hana mu zama da suwa na kai kuma kana zama kana hana mu sauraron suwa na kai kana saurari sai ce a aini ba kamar ka bane wato in kai ba ka iya lura da matsayina ya wuce naka ba to bari mu fito in ga maka ni da kai ba ɗaya ba ne saboda haka jama'a ku kiyaye waɗannan irin ɗan bid'a ba a zuwa ɗaukan karatu a wurin su wajibi ne a sani in ba haka ba lokacin da za su gurɓata aƙidarka da zuciyarka wallahi ba ka sani ba su nan da yawa yanzu sun cika faculty of arabic and islamic studies a jami'o'in najeriya suna inkarin addinin musulunci suna inkarin wasu abubuwa na musulunci suna inkarin al'amura na tarbiyya ta addini kuma su ne ake zuwa a samu diploma a wurinsu a samu digiri a wurinsu su ake zuwa za su kaza za su kaza za su kaza shi yasa wajibi ne kamar yadda wata muqaddima tare da mai a can maguna da muke karatun muqaddimar ba muke cewa jama'a da muke cewa al'umma ai karatu fa ba wai waɗannan irin jami'o'i da polytechnics da fcs ne muke nufi a karatun musulunci a cikinsu ba waɗannan sai an samu gogaggun ɗalibai masu basira shi ne za a iya yadda su je su karatun arabic and islamic studies cikinsu amma kowane yaro a ɗauke shi a tura shi wallahi da yawa ana juyar da kansu wani ma za a mai da shi orientalist abin da ya samu mun yi ne a hannun su mun gani ba wai mun ji labari ba ne mun san irin kuma duk inda suka zo karantarwa sai sun yi ƙoƙarin gurɓata aƙidodin yara da aƙidodin mutane ɗaya daga cikin mutanen da suka rubuta littafin da shekara arba'in ake amfani da shi a syllabus na islamic studies a najeriya har ya mutu baya yin sallah ba misire ne kuma balarabe kuma musulmi ne har ya mutu baya yin sallah shekara arba'in da ta wuce akan littafin shi ake dogara wajen karantar da yara islamic studies a najeriya shi yasa na gaya muku da muka zo muka kasa makaranta a nan muka ce a'a duk wani littafi na dan bid'a ba ma bukatar shi dole ne muka samu international standard syllabus wallafar professor Bilal Phillips four volumes duk da tsadar shi na ce dole shi za a so a karantar da 'ya'yan musulmi ba za a mutumin da mun san shi mun gan shi za a kira sallah ya koma gefe guda yana shan taba yanzu za ka karantar da 'ya'yan musulmi littafin wannan yaushe ilimi zai albarka sau da haka mutumin da ba shi da addini ba shi da mutunta addini jama'a ba ka da bukata babu wani abu da za ka bukata a wurin shi da an addini ra'asul mali faskan fikrihi haka suka ce addini shi ne jali duk ɗan kasuwa zai wasa da komai baya wasa da jali Allah ya kiyaye ku wannan ne jama'a وحدثني سلمة بن شديد حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا أمر حدثنا أمر بن عبيد قبل أن يحدث wannan ainihin wato riwaya imam muslim ya samo ta ne daga malamin shi mai suna salamatu ɗan shadidin ina fata an gane salama na daga cikin sunaye waɗanda larabawa ke tarewa tsakanin namiji da mace za ka ji salamatu namiji za ka ji salamatu mace an fahimta kamar talla ne ga hausawa za ka ji talle namiji eh za ka ji talla kuma mace to haka sunan salamatu ba salamatu ba fa salamatu kan suna salamatu akwai maza masu suna salamatu cikin larabawa al'imamu tahawi baban su ko kakan su sunan su kenan salamatu larabawa suna da ire-iren waɗannan ɗabi'u ina fata an gani a ɗauki sunan mata a dankara maka imam malik yana da malami mai suna juwairiyya ibn asma malam juwaira dan asma'u shi sunan shi juwaira malamin ne juwaira shi kuma baban shi sunan shi asma'u na fata an gani shi ne ke cewa malam salamatu dan sabidin ya ba mu labarin da ya samo shi daga al-imam al-humaydi al-imam al-humaydi sunan shi abdullahi ibn zubair babban malamin hadisi ne shi ko yake haddathana sufyan sufyan dan uwaina ya karantar da mu qala yake sami ike aba musa naji ainihin wato abu musa abu musa anan abu musa abu musa al-ash'ari ba abu musa al-ash'ari ba na fata an gane da shi ke cewa kala samitu aba musa kala fi tahzib tahzib abu musa an amr ibn ubayd wa anhu ubayd wa anhu ibn uyayna ka annahu isra'il ibn musa وقال في التقريب أبو موسى عن عمرو بن عبيد هو إسرائيل بن موسى المذكور أنت فهمت يا جماعة؟ وأن أبو موسى با أبو موسى فصحابي با آه. asalin sunan shi Isra'ilu ɗan Musa na fata an gane Abu Musa al-Basri Nazilul Hind ya zauna ƙasar India amma asalin shi mutumin ƙasar Basra ne sunan mahaifin shi Musa ya haifi ɗa kuma ya sanya mishi suna Musa don haka ake ce mishi Abu Musa Isra'ilu ɗan Musa sunan shi Isra'il an taɓa jin Hausawa sun sa sunan Isra'ila ba amma ya halatta shi ne yaqub shi ne abdullahi duk ɗaya ne ko ka sa wa ɗanka abdullahi ko ka sa mishi isra'il ko ka sa mishi yaqub duk ɗaya ne duk dai shi ɗin ne huwa huwa ɗan jima ne da ɗan jimmai da jule duk menene da wanda aka haifa ranar juma'a da aka muka sanya wa ɗanka isra'il ma'anar shi yaqub ma'anar shi abdullahi ina fata an gane to sufyanu dan uyayna yace na ji abu musa wato isra'ilu dan musa ya yana cewa haddathana amr ibn ubayd amr dan ubayd ya karantar da mu hadisi qabla an yuhdisa kafin ya kirkiro wannan muguwar aqida ta shi domin kamar yadda muka ambata a baya kuma za mu sake karanta yanzu yanzu din nan ba can mutumin kirki ne yana waye yana karantar da sunna daga baya haɗuwar shi da wasil wani babban da mu ita zale ne sai rikita musu kwakwalwa din wannan ya faru a ƙasar nan shekara ɗari biyu da ta wuce malam jibrilla ibnu umar malamin su ɗan hodiyo babban malamin sunna ne da aƙida ya zo har nan ya karantar da su ɗan hodiyo karatun hadisi da sunna suka bi shi suka koyi karatun sahihul bukhari da muslim daga baya sai rikice shi ma sai ya zama ainihin da mu'tazali da farko za ka ji ɗan hodiyo da abdullahi gwandu suna da ɗan kamar da kullum nake faɗi amma ƙarshe sai da ainihin suka je su nemi shi raddi saboda mu ya canza daga aƙidar arziki da ya karantar da su shi yasa jama'a babu wata isma sai a wurin Allah kullum ka rinka roƙon rabbana atmin lana nuran ya Allah wannan haske da muka kai na imani ka tabbatar mana da shi haske na ilimi da aqida Allah ka tabbatar mana da shi domin in ba Allah ba babu wanda yake da iko akan haka shi yasa kaga har annabi da kansa yake cewa muqallibal qulub sabbit qulubana ko sabbit qalbi alal iman ya kai da kake juya zukata ka tabbatar da zuciyata a kan imani annabi kenan yana wannan addu'a balle mu Allah ya kiyaye to shi ne yake cewa kafin ya kirkiro abin da ya kirkiro ba shi sai yace ai qabla an yubdi a mazhabahu al-khabith kafin ya kirkiro wannan mazhaba ta shi mummuna wa huwa li itizali ita ce aqidar mu ita zulanci cewa Allah ba shi da wata siffa sai su ce sami'un bila sam basirin bila basa haka sai ka ji abin ka kasa gane kan gadon shi sai a ce mai ji ba tare da ji ba mai gani ba tare da gani ba in ka ce yaya sai ce ma'anar kenan wa fihi a cikin wannan bayani anna amran kana awwalan sunniyan wato kenan da farko amru dan ubaidin ya kasance ahlus sunna yana kan sunna ثم حدث له الاتزال sannan daga baya sai ainihin wato mu'tazilanci ya shige shi wa zalika ba'da an arrahu wasil ibn ata al-mu'tazili wani kafatar malami ne na mu'tazilawa mai suna wasil dan ata da suka haɗu da shi sai ya kasar da shi wa kad taqaddama fi tarjamatihi an al-khatib al-baghdadi ya tabbata daga abin da al'imam al-khatib al-baghdadi ya faɗi a cikin littafin tarihu dimashq tarihu baghdad annahu qala ga abin da khatib yake kana amr ibn ubayd yaskun al-basra wannan mutum amr dan ubayd yana zaune a ƙasar basra ne ta ƙasar iraq wa jalasa al-hasan kuma yaje zauna a makarantar al-hasan al-basri ya hafiza anhu ya koyi ilimi ya haddace ilmomi masu ɗimbin yawa wa shahara bi suhbatihi ya kuma shahara cewa shi almajirin hasan al-basri ne thumma azalahu wasil ibn ata sannan sai wasil dan ata ya zo ya bisar da shi daga kan aqidar sunna da hasan al-basri ya dora shi an mazhabi ahli sunna ya kai da shi daga mazhabin ahli sunna faqala bil qadar sai ya fara faɗin aƙida ta ƙabariyanci cewa Allah bai san abin da za a yi gobe ko an jima ko baɗi ba wada a ilaihi kuma ya fara da'awa yana kiran mutane akan azo a bi wannan aƙida wa atazala ashabal hasan ya ƙaurace wa duk almajiran hasan al-basri wa kana lahu samtun to yana da ainihin wato ɗabi'u waɗanda suke tijjar hankalin jama'a wa izharu zuhudin da kuma bayyana ainihin zuhud da haka ne ya rinka jan mutane wato mutumin da ya kauce wa hanya ta aƙida ta gari idan kuma yana da natsuwa yana da shiri da zuhudu da sauransu da kago kana magana a kan shi sai wani ya ce ya naɗu shi abin da yake kallo yana kallon janibi na ne janibi na wannan salafiya kai kuma a matsayinka na malamin aƙida da hadisi kana kallon duk da haka fa mugu ne a cikin zuciyar shi don yana da mugunyar aƙida yanzu misali a duk ƙungiyoyin addinai na duniya kaf babu mutanen da suka fi kiristoci kai gudunmawa da ɗauki a duk inda bala'i ya faru duk inda ka saurari huɗubar fatirena da duk wani rabban fada ko fasto yadda za a yada sai ka je na umarni da kyautatawa da sabar da zumunci da kaza to in ka kalli wannan janibin don aka dubi wannan aka ce amma wannan kafiri ne saboda ya ce Allah uku ne to wanda bai san kimar tauhidi ba sai ce waɗannan mutane wanda ambaliyar ruwa ya kima a garin mu suka kawo mana taimako shi ba a ce wa kafirai to haka ainihin wannan mutum yake amur ɗan ubai yana da bayyana zuhur da natsuwa don haka sai ainihin wani ɗaruɗar jama'a da ire-iren waɗannan ɗabi'u na shi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a kuma takaitaccen bayani kenan dangane da aikin abin da ya shafi ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ga wani littafi wanda al'imam bara kutumi ya rubuta musamman ga ɗaliban ilimi da malamai ku je ku neme shi imam bara kutumi ya rubuta cikakken tarihi da kuma tattaruwar aƙidodin wannan mutum mai suna amr ɗan ubay ga shi ya ce akhbaru amr ibn ubayd ibn babin al-mu'tazil ga shi al-hafiz bara kutumi wannan littafi yau kusan shekara dubu ɗaya da ta gabata ya rubuta shi ya tattara cikakken tarihin wannan mutum da maganganun da malaman suka faɗi a kan shi da kuma munanan aƙidodin shi to kana buƙatar ka samu wannan littafi ainihin ka karanta in ɗan boko ne sai akwai abstract ma'ana akwai ɗan tsukaro bayani da malamin da ya editing ma'ana ya zo ya gyara littafin aka buga shi ga shi an yi abstract da ainihin turanci ina tsammanin kusan shafuka hudu waɗanda za su taimake ka aƙalla ka samu ainihin insight wato kaɗan samu ɗan wani saƙo kaɗan game da ainihin littafin shi yasa gwagwarmayar da ake yi ɗan boko su iya karatun arabiya ba don kuma ba saboda background ɗin su zai taimake su wajen gaggawa fahimtar wannan duk da awa ta ahalus sunna idan ainihin aka samu ɗan boko ya fahimce ta da kyau ya fi gaggawar gane ta saboda asalin an gina shi ne shi akan yadda da hujja amma galibin yan arabiya musamman masu karatun allo da masu karatun soro su kuma an gina su ne akan girman mutum ake sa a iya ɗaukan maganar shi ta kalibanci sai sa kaga ibnu hazm yau shekara dubu ɗaya da ta wuce ɗan boko ne ya yi karatu yana da digiri yana da masters a cikin ainihin philosophy da psychology rannan kuwa jaran sai wani dalili ya sa shi ya haɗu da 'yan arabiya sai suka nemi su kunyata shi su gwafale shi sai ya ce in haka ne a amina mishi zai je koyi fiqhun nan ya je fara koyon karatun fiqh kafin wasu shekaru ya zama babban malami kafin a tafi a tafi ya fara rubuce rubuce sai yasa ba ka ga yana rubuce rubuce yana jin yaren ainihin latin yana jin yaren greek yana jin turanci ya sa wani lokacin a rubuce rubucen nashi yana rubutun haka da larabci yake rubutun da littafan shi wani lokacin sai kaga ya jefa kalmar turanci malaman da ke ta hakikin tafa in ba sa jin turanci wani lokacin sai sauke lamba ya ce wannan kalmar ba su gane me yake nufi ba saboda yana da zuciya wani lokacin yana magana sai sa idiot to in ya sa idiot din nan sai Ahmad Shakir sai sauke sai ce ban gane ne Allah ya kyauta الله أكبر الله غافر تعالى قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شوبة عبيد الله بن معاذ العنبر شين مالا من بيكرم تبدا مسلم ومن أينه اللعبان شيك عبيد الله يتي نهي فينا ميسينا مالا معاذ العنبر يا كرم تبدا قال يتي كتبت إلى شعبة ما رجل كتكب بازوا جمال من شعبة أسأله عن أبي شيبة إنا تنبوش جمال أبي شيبة ba abin shaiba baban su abubakar bin abin shaiba ba a wannan ibrahim ibn usman na fata an gane abin shaiba alƙali ne ainihin a ƙasar yaku na fata an gane su dai kakansu ne ina son ki gane wannan kakansu ne kakan abubakar bin abin shaiba da usman bin abin shaiba to kakansu ne wannan ainihin abin shaiba ɗin ina fata an gane ina tambaya dangane da ainihin wannan mutum mai suna ibrahim dan usman ainihin wato abu shaida ina tambaya game da shi qadi wasif alqali ne a ƙasar wasif wasif gari ne a tsakanin basra da kufa rana tsaka hajjaji ya datse ta kamar yadda zamanin murtala murtala ya datse abuja rana tsaka a tsakanin jihohin naija da kaduna da kogi da wacece wacece filato na farawa haka aka kajin aka aka kirkiri gari aka ce mishi abuja ai aka kirkiri yanki sai aka ce gaba daya zama abuja tunda abuja tuntuni da ma akwai abuja akwai su da tuntuni to sai dai yadda suke a yanzu ne kirkira da gari ne murtala biya fara to haka hajjabu bin yusuf tsakanin ainihin kufa da basra an an fahimta jama'a haka yadda tsa to daidai wa daidai ya raba in ka baro daga kufa zuwa yaku ainihin wato akwai mil a hamsin nan ma akwai mil hamsin to haka sai ta zama a tsakiya yasa sai ya sa mata suna wato to kun fahimta jama'a to shi wannan mutumin alƙali ne a wannan gari shi ainihin abin shaida ɗin da ake tambaya game da shi saka saba ilayya sai malami na shu'uba ya rubuto min amsa cewa la taktib an shay'a kar ka ruwaici komai daga gare shi kar ka kwafi komai daga gare shi wa mazdik kidafi wa mazdik kitabi amma in ka bana ganin amsa kayayya ga littafin nan wasiƙa kayayya za ta security of information ke ba komai ne za ka gani kuma ka ji kana yaɗawa ba malami ne ya aiko mishi amma in ka gama ka ga amsa ya ce ya za shi kenan kun ga tuntun malaman da sun shi uba suna da basira a kan domin yana daga cikin ƙa'ida a aikin jarida har da ayyuka irin waɗannan zan bayyana abin zai fito ƙararra mun zo mun yi bayani insha Allah ta'ala shi ne mutumin da ya taimake ka ya baka wasu bayanai masu muhimmanci akan wasu mutane ko akan wata ƙungiya ka tsare musu mutuncin shi da rayuwarsu da da ci gaba da baka labari duk ɗan sanda sun san haka sai dai in har ɗan harba suna fata an gano ko kun fahimta ga duk mutumin da yake aikin ɗan sanda in sun haka da to akwai haɗa Allah ku buɗe ofis ku ji abin da ke ciki ku kashe shi ina fata an gano jama'a na ɗaya kenan na biyu duk ɗan jarida in ba ɗan harba kuma fi ba ne shi ma ya san haka ga shi da yake miki idan ka gama karanta wannan takarda ta sai ka yayyaga ta a shi nan malamai suka ce saka ta ba in shu'uba ilayya kaza kaza ga shi sai ce la kasiran wala qalilan kar ka sake ka taɓa kwafe wani abu daga abin shaida ko kaɗan ne ko mai yawa وفي تهذيب التهذيب قال معاذ بن آه قال معاذ ابن معاذ الأنبري كتبت إلى شعبة بركة جوة رواية تولى مجرد شي معاذ ابن معاذ الأنبري إن الوكي ما ربي تتقداني هو جمال من شعبة وهو ببغداد ما لم ينا بغداد أسأله عن أبي شيبة القاضي ما تنبيش جنب القالي أبو شيبة kake jin tsoro ka rinka kauce ba ba ko ina ne ake zafin kai ba sai in ka san ka nuna me ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai su kukan kura su fada makka lokacin da aka zo da gama hudaybiya suka tsaya amin musu wulaƙancin sharuɗa da maganganun banza da ake rubuta musu za su iya shiga garin da ƙarfin kuwa amma za a iya hallaka su in kai ne yanzu sai ka ce mu tashi in sun hallaka mu mun yi shahada to kuma sai Allah ya ce ba ku shahada ba saboda Allah yana da tsari a wajen shahada din a matsayin shuɗa na malamin sunna ba kowa ba ne shi domin wa'azi yakan yi a masallacin juma'ar garin su duk ranar juma'a yana bayyana hadisai waɗanda ba su inganta ba sai aka hana shi ba aka hana shi sai koma in aka tashi masallacin juma'a hadisan nan da aka yi wa'azi da su a hudubar juma'a da irin wa'azozi da ake na huduba na ƙarya sai zai samu gawayi sai ya rubuta a ƙofar gidan shi sai ya ƙaryata su sai aka biyo shi har gida aka sa jama'a gari suka yi gidan shi a tiri mutumin da bai wuce a hana shi wa'azi ba mutumin da bai wuce gidansa a je a jajjefe shi ba me kake tunani in yau wannan babban alƙali ya kama shi ya waɗannan maganganu a kan shi to amma kuma daidai ne yayi shiru ba daidai ne yayi shiru ba to ba amsa amma in ka gama karanta amsa shi kenan ka yaga shi kenan haka ake yi wannan darasi ne mai ɗimbin yawa musamman ga ɗaliban ilimi a yau waɗanda galibi afkar al-ihwariya wato tunani irin na ɗan ƙungiyar brothers na ƙasar masar ya hau kansu a kan a fito dukkan abin da zai faruwa daɗe bai faruwa ba haka ake ba a musulunci idan kuka lura cewa ba ku ƙarfi ba kuka ɗaga ƙafa an fahimta abin da shi uba ya ke shi ne na muku bayani akan security of information idan mutum ya faɗa maka magana ko yi wani ka text sai ce amma in ka gama karanta text din ka share to da ka gama sai ka share in ya rubuto maka takarda yake da Allah da ka gama karanta a ka kona ta sai ka kona shikenan don bukatar ka ta biya ka samu wannan abu ko kuma ya turo maka email sai ce maka amma ka yi editing ka cire wuri ka za ka cire wuri ka za sai ka cire kan ka ce a Allah tsoron ka kake yi wallahi mu ba ma tsoron su sai a sun daɗe ba sai abin da za su ba a'a ya saba ma sunna ku ko kun fahimta jama'a saboda haka ta ga man shu'uba ya ba da aiki an samu maslaha guda biyu shi ya kuɗuta da mutuncin shi da rayuwar shi amma kuma ya amsa wancan ɗalibi ko bai amsa mishi ba ya amsa mishi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wajibi ne ɗan jaridu su lura da wannan wajibi ne polis su lura da wannan me yasa yau sai da dama sai ainihin mutanen gari su ƙi baiwa 'yan sanda haɗin kai saboda da zarar sun je sun faɗa wa 'yan sanda kaza idan aka zo aka yi abin da aka shi kenan daga baya sai bayani ya fito cewa an wane ne je baiwa 'yan sanda yasa galibi a tsarin yadda suka tsara babu wanda ba a ɗauka professional ɗan sanda ko wanda ya ainihin karanta sociology ko psychology ko philosophy ko menene ba don kuma ba saboda ya sanya ake mu'amalantar jama'a ina fata an gane saboda aiki ne na amana jama'a haka likitoci mutum ya zo ya zauna ya buɗe azzakarin shi ka ga wani ƙurji a kai ka yi mishi bayani ka ga komai da komai sai kuma ka koma shi yasa suke da off suke da rantsuwa wadda duk likita sai ya ɗauki wannan rantsuwa akan zai yi aikin shi tsakani da Allah ba zai kashe wani ba saboda bambancin addini saboda bambancin kungiya saboda bambancin fahimta ba zai yi kaza ba wani ba zai haɗa kai da shi ba wani ba zai wani duk waɗannan abubuwan jama'a wani abin mamaki shine in kai karatun bature sai ka ga duk bature ya tsara shi amma kuma suna nan a cikin addinin musulunci duka ko kun fahimta jama'a waɗannan bayanan na shu'uba jama'a suna nuna mana irin da yake da matuƙar muhimmanci ɗalibai a yau su natsu wani abin da za ka je ka faɗa ko kana ganin gwanin ko in ka faɗa cewa ku kun san kaza ko ku kuka yi kaza sai ya biyo baya da cutarwa sai zama babu wata fa'ida sakamakon wannan kuma yau sai wani sharri ya faru shi ne akwai bayanai da ya kamata ya ɗalibai su rinka rubutawa suna watsawa suna wayar da kan mutane wai su ba su san cewa ana iya sendin blank wato message wanda yake unidentified ba from an unidentified source ma'ana sai ku buga takarda sai ku ce kaza kaza ku faɗi maganganun da kun san gaskiya ne ku kawo hujjoji akan maganganun sai ku yaɗa takardun su tafi a cross su je ko'ina in aka je maganar ba wai za a damu daga ina take ba a kun kawo references ko kun fahimta amma yau ya kasance daga cikin jami'an tsaro yan sanda sss srd da makamantansu akwai waɗanda yau sai ka zauna ka ba su bayani vital information with granularity labari mai muhimmanci da yake da tushe da nagarta saboda ka kawo dalilai yau sai ce maka kai ina ka samu yau kai sai ka koma ka zama abin tuhuma ba dole ne a ce ba ku da ilimi ba dole ne a ce ba ku da ilimi saboda idan ku ɗari ne idan uku suka yi wauta sai ta shafe ku gaba ɗaya da bahaushe ke cewa wake ɗaya ke ɓata gari ko kun fahimta gama kana bi kana gani ga inda ka san ana shirya wata ɓarna ana so da ƙwaya ga inda ka san ana ainihin shiryawa a je a yi ta'addanci na fashi da makamin ƙashin ƙasa da ilmomin da Allah ya ba su yaya za su gano gaskiyar al'amarin wai kai da ka kawo wai kai sai ka zama muttaha shi yasa gashi dan sun cika gari da shiri a tashar nagarta kowa ki sauraron su dan sanda abokin kowa duk sun waka kowa ki sauraron su saboda ne in the real sense are they friends they say police is your friend where is the friendship there is no friendship there is enmity in their friendship yayya da gaba suke dasawa a zukatan mutane na fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka ɗaliban ilimi da malamai sai su gane wannan yana da matuƙar muhimmanci Allah ya taimaka قال وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت حماما عن صالح المري بحديث فقال كذب wannan ainihin wato asari al'imam muslim ya samo shi daga malamin shi mai suna alhassanu ɗan aliyu alhulwani ƙala yake sami ita affana na ji malami na mai suna affanu ɗan muslim ɗan abdullahi albahiri mutumin ƙasar basrani shi ko wannan malamin yake cewa sami ita hammad ibn salama na bi ainihin hammad ibn salama an salih ibn murri daga malam salih al-murri ina fata an gaba wato na bi hammad ibn salama ya samu hadisi daga salih al-murri an sabit yace ya samu hadisin daga sabit faqala sai shi ainihin wato malamin yace kazaba yace ƙarya yake yi وحدثت حماما في كما نجي ما أولي واتو باب العبار بحمام عن صالح شوى ما سامى أولي حديثي بجا صالح المري بحديثي شما بما فقه حديثي فقال سيكي كذبا يكي قريا صالح يكي ما فاتا أنجاني duk waɗannan ana kawo su ne don a tabbatar da cewa malaman abinci da suka gabata wanda biyu ya ƙarya suna ainihin wato ƙaryata shi ko da wane ne kuwa asalin yadda abin ya faru ba shi kamar yadda malam ya faɗi anan ce khulafatul amri anna al murad bi takzib hammad ibn salama wa hammam ibn yahya li salih ibn murri inna ma huwa nisbatu ila hikayat al ahadith al makdhuba wa fi shi mutumin da yake ainihin ba da labarin salih ibn murri shi mutumin kirki ne amma sai ya je da cikin rashin sani sai ya ɗibo hadisan ƙarya ya zo na karantarwa don haka da aka faɗa wa amma ɗan salama salihu mulmur ya karantar da mu hadisi gaba sai ce ƙarya ne wato shi hadisin ƙarya ne yace sai na sake zuwa kuma wurin hammamu dan yahaya nace salihu mulmur ya karantar da ni wani hadisi ba su ba shi sai yace ƙarya ne shi ma la annahu yata'ammadul kadhib ba wai asalin shi salihu mulmur din yana yin ƙaryar da gangan bane sai yake cewa li'annahum ajma'u domin duk malamai sun haɗu ala annahu rajulun salihun abidun zahid malamai sun haɗu cewa shi salih din salihu ne kuma salih ne kuma yana da zuhudu bawan Allah ne mai ibada fa yakunu min nau'i ma qala al-qattan fi kalamihi sabiq idan ba ku manta ba a can wani karatu a baya wani malami mai suna wahawal qattan yake لم نرى الصالحين في شيء أقرب منهم في الحديث بمستقى من عند الصالح أو متى من كرسي سكة فقيارة يد حديث ومتى فسر مدام بشوى باوي سنة يوم كرير دم متى من كرسي آآ مقريتان كي زوا في سكاو نسي sai su ɗauka cewa kamar yadda su ba sa iya ƙarya to haka wannan ma magana ba ƙarya ba ce wannan ya kawo to sai a rinƙa jin ƙaryoyi a bakinsu to shi yasa sai ainihin wato irin haka ba su su faru a aikace salih al-murri mutumin kirki ne amma yana ruwaito hadisan ƙarya bai sani ba to da aka faɗa waɗannan malamai hammadu ɗan salama da hammamu ɗan yahaya da hadisan da salih ya ruwaito sai suka ce ƙarya ne ba suna nufin shi na tsareci ne amma ya ruwaito hadisin ƙarya ne wannan na ɗaya daga cikin amsoshin da baka baya ku kiyaye wannan tambayar har masu masters da masu PhD ana yi wa ita a cikin ilimin hadisi sai a ce a ilimin irin na Imam Ahmad dan Hanbali da yadda ya san makaryata a duniya ya aka aka samu hadisan ƙarya a cikin littafin shi sai ka san ya daure sai ka ce mutanen kirki ne suka rawaito hadisan ƙarya amma babu makaryaci a cikin musnad Imam Ahmad ya sace duk wani makaryaci sunan shi bai shiga ba to amma akwai hadisan ƙarya a cikin musnadul imam ahmad to ya aka yi babu maƙaryaci a cikin musnadul imam ahmad amma ga hadisan ƙarya to aka ce mutanen kirki ne waɗanda suka rinka ruwaya hadisan ƙarya ɗin shi ne za ka ji har a gwarabawa in ka zo master ko phd sai ɗan lokacin sai a jeho maka ita a ce maka ya aka yi ka samu hadisan ƙarya a cikin musnadul imam ahmad a halin babu makaryaci ko ɗau a cikin littafi ka ba da ansa a kan haka ina fata an gane ku karanta littafin alba'is al-hafiz ya tattauna wannan mas'alar Allah madaukakin sarki ya taimaka mun yi mata kasar guda a cikin karatun wannan littafin na alba'is al-hafiz da ɗaliban ajin abubakar na siddiq Allah ya taimaka saboda haka jama'a kun ji don haka wani lokacin mutumin kirki ne sai ya je a faɗa mashi ƙarya sai ya amintu da ita to in ka ji wani lokacin mutumin kirki ya yi magana an ce ita magana ƙarya ce ta kai mamaki kamar limamin arafa ne yanzu limamin arafa in ya zinduma ashar sai a ce sadaq allahul azim saboda shi ne limamin arafa tana nan a ashar shi kuma yana nan a liman a ƙarƙashin haka ashe idan mutumin kirki ya ƙarya ita ƙaryar tana nan a ƙarya ƙaryar tana nan a ƙarya shi kuma yana nan a mutumin kirki ba shi ne ya karyar ba afuwan ya ruwaito karyar ne ya ruwaito karyar ne sai a ce a rasan sani saboda bai san karyar ba ce yana ganin wannan gaskiya ce sai sa ka ga yaro da ture sai ka ji ya ce uban shi ba I'm sorry but you are telling lies shi ba za ka yi haƙuri amma karya ne وحدثني محمود بن غولان حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة الإمام مسلم يتي محمود بن غولان العدوي يا كرم تدني حديث دا يسامو شدد أينه الناس مالمين الإمام أبو داود أبو داود أمام با أبو داود من سنن با أبو داود الطوالسي ما فاتا أنجاني أبو داود يتي قال لي شعبة مالمين شعبة يتي بني ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة ففتك الجوى وعينه جرير أن هاجم أتي مش أنا دافع تمالا بحلفة كرم رواية حديثي دجا الحسن بن عمارة شنو رويته حديثا شافا أكم بنديجي إن كنت قرن تتكين بلوغ المرأة جاوز أن تدبك إن جنتبه رواية الحسن بن عمارة fa innahu yakzibu domin shi alhasan dan umara yana yin ƙarya to je kasa zuwa wa jarir dan hazim ya dena riwaya hadisi a wurin shi wato shi shu'ba yana da ainihin zurfin ilimi ne da bincike tun wancan zamani akan mazaban hadisai saboda haka a nan yanzu ya ji wani malami ne na sunna yana kafa hujja da ruwayoyin alhassan ɗan umara sai shi shi uba ya auki almajirin shi abu da a tawalisi ba kuma zuwa ya garin ɗan hajjin bai halatta wurin ƙarya ya hadisai wurin wani ba saboda yana yin ƙarya kala abu dawuda abu dawuda yake kuntu li shu'ba shi ne ce malamin na shu'ba wa kaifa zaka hana zaka ta malam ta yaya haka yanke zan iya zuwa ya za a yi a ce kamar wannan ma kuma ni zan je in gaya mai wane yana ƙarya wa qala sai yace haddathana an al-hakam bi ashiya shi wannan al-hasan dan umar din nan ya ba mu labaran wasu maganganu daga al-hakam lam ajid laha aslan da naje na bincika sai na samu duk ƙarya ƙarirai ne biyu ya faɗa ba su da asali qala abu dauda yace qultu lahu sai na ce da shi bi ayyi shay'in ana fafata malam ko za ka iya buga min kun yadda ɗalibai suke a da ba rashin kunya yake ba a'a malam ne ya ce kai e je ka ce wa malam wane daina riwayar hadisai daga wurin wane sai ce ana gafata malam ta yaya sai ce dalili na akan haka shi wani din nan yanzu da shi ya faɗa mini labarai da na je na bincika bi sai na samu ƙarya ne to don haka wani ina ga bai san haka ba je ka faɗa mai sai shi almajirin ya ce to ala gafata malam dan buga min misalin irin ƙarirayin da ka gano kana kuntu lil hakam sai ce na ce wa hakam ne a sallan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala qatla uhud annabi yayi sallah ga su hamza ne da aka kashe su a wurin yakin uhud fa qala sai alhakam yace lam nusalli alaihim annabi bai musu sallah ba kun ji abin da alhakam ya faɗi yace faqala al-hasan ibn umara amma sai shi al-hasan dan umara din nan makaryaci sai gashi yana cewa an al-hakam ya karbo daga al-hakam an muqsam daga muqsam an ibn abbas daga ainihin ibn abbas cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla alaihim wa dafanahu annabi ya musu sallar gawa kuma ya rufe su kaji kyakkyawan misali ni da alhakan na tambayi alhakan annabi ya yi sallar gawa da su hamza da aka shi sa uhudu ya ce a'a sai kuma ga hasan dan umara din nan ya dawo yana ce mini shi da hadisi ya samo daga alhasan din ai daga alhakan din cewa annabi ya yi musu sallah sannan ya rufe su qultu lil hakam sai na dawo na sake cewa malamin hakam ma taqulu fi auladiz zina ana gafarta malam 'ya'yan zina waɗanda aka haife su ba tare da uba na halal ba za a yi musu sallar gawa in sun mutu kala sai ce yi salla alaihi an yi musu sallah ƙuntu sai na ce min hadisi man yurwa a hadisin wa aka ruwaito haka kala sai ce yurwa an alhassan albasri daga alhassan albasri aka ruwaito فقال الحسن بن umara. sai shi ku alhassan ɗan umara sai ce haddasan alhakam hakan ya ba mu labari an yi harabin jazzar daga yahaya ɗan jazzar an aliyu daga aliyu kaji amma asali fa ba daga wannan hanyar ne aka ruwaito ba a nan yanzu shu'uba ya kawo ƙwararen dalilai guda biyu hanyoyin da ya biya jaraba wannan mutum to kun ga anan abin da muke faɗi su ba a littafi ne suke karantawa su gano kaza da kaza ba a'a wane ne ya zo ya faɗa musu magana ya ce daga wane sai su tashi sai su je su samu wane ɗin ɗazu wane ya zo ya ce min kaza sai ce ƙarya ne sai sake komawa kaza wane e da na je na samu wane ya ce abin da ka faɗa ba haka bane shikenan wani lokacin sai tashi ya gudu wani lokacin sai ce a to shikenan tun da haka gano shikenan ka gano haka eh to shikenan irin abin da bawo shi yake kira tabar makunya zuwa naɗe ta da hauka ko kun fahimta jama'a kuna jin yadda suke yin wannan aiki jama'a waɗannan mutanen jama'a ya cancanta amintu da maganganunsu ko bai cancanta ba ya cancanta me yasa yanzu kaga in sabuwar na'ura ta zo sai a taho da waɗanda suka kera ta su suka kera ta ko an kera ta a gabansu ko injiniyoyinsu suka kera ta suka koya ta su sarrafa ta sai kaga an ce a je a ɗauko su su zo su kafa in suka kafa sannan su koya wa 'yan ƙasa ma'ana waɗannan mutane su shu'uba in aka ce ba za a yarda da su a cikin ilimi ba to wa za a yarda da shi kuma su suka zauna da waɗannan masu ƙaryar da masu gaskiyar kuma kun ji ba zama suke takabba suna tebur research suna bincike akan tebur a'a tashi suke su je wurin wane su binciki wane su aika wane wane ya zo a tattara kaza sai karya ta bayyana an fahimta jama'a sannan kuma kun ji yadda malaman hadisi suke kai ka ji wani yana karanta hadisan karya sai ka fahimci cewa wane mutumin kirki ne baya nufin yawa annabi karya amma ga alama bai sani ba ne sai ka yi hanyar da za ka yi ƙoƙarin sanar da shi ta hanyar ko ka ce mishi ala gafarta malam ɗazu na wuce na ji kana hujja da hadisi kaza amma da zai yi ka samu littafin nasibin raya ka karanta game da hadisin nan za ka ga wani bayani wato malamai akwai hanyoyin da ake bi wajen yi musu nasiha ba ka confrontin malami ka ce mishi malam e maganan nan da ka faɗa ba daidai ba ce kai tsaye akwai matashiya matashiya galibi ake musu ala gafarta malam e wani littafi ne ka gan shi na samo shi ko za ka duba shi haka sai ka miƙa mishi sai kuma ka tafi ka ba shi wuri haka ake yi in ya duba ya duba ya duba shi da kanshi sai ka ga ya ce ab wa ai ɗazu na gama wa'azi game da wannan to Allah ya kiyaye to wannan dai ka ga shi ke ai Allah haka wani babban malami yana tafsiri a wani masallaci a Jimeta ya zo ya faɗi wasu hadisai irin haka sai wani mun yi karatu lokacin na karantar da su sharhin arba'una hadis a can cikin garin yau da ko na tattaro waɗannan hadisan ma magana a kansu ba su inganta ba shi kuma ya zo yi wa'azi a kai wayi wa'azi a kai shi bai ma san me ake ciki sai wani yaro ya hikima sai ce mishi algafa ta mala jiya mun je albani ya yi wani wa'azi shine na kawo maka kaset ɗin ko malam yana da lokaci ya je ya ce sosai kuwa ai ni ina aikawa har zariya ma ana kawo mini wai kawo mini shi malamin da kan muka je na faɗi a NTA an sa shi an sa tafsiri da ya sanya kasa din ya je ce to wato yaron nan ya yi min nasiha ne shi da kanshi muna zaune muna kallon tafsirin shi a NTA sai ya ce ku saurara jama'a wa'azin da ne muku je duk hadisan ba su tabbata ba amma wani yaro ne mai wayo ya zo kun je da ya mini to haka ake wa malamai amma ka je ka samu malami ana za ta mala'i wannan hadisin da ka faɗi bai tabbata ba sai ce ya tabbata sai ce ya tabbata da hikima ake yi ina fata an gwaji Allah maraukakin sarki ya taimaka a shi nan kafi sai ya aika to a cikin wannan bayanin inda kuma ta ba mun tattauna wasu mas'aloli guda biyu a fakaice mas'alar farko ita ce yi wa wanda ya mutuwa shahada sallah wato a musulunci duk musulmi in ya rasu wajibi ne a yi mishi wanka a yi mishi likafani a yi mishi sallah a rufe shi a makabartar musulmi duk musulmi wajibi ne to amma akwai wasu waɗanda an ɗauke sallah a kansu a matsayin wajibi ta koma matsayin sunna mustahabbiya ko kuma halal to daga cikinsu akwai wanda ya mutuwar shahada duk wanda ya mutuwar shahada jama'a ba a yi mishi wanka tufafin jikin shi ma in ban da kayan yaƙi wato makaman makaman kawai ake cirewa amma hatta hular kwano da da takalmin shi duka sai a shimfiɗa likafani sai a nannaɗe shi a ciki haka jinin jikin shi kaf face-face da komai ba za a wanke komai ba sai a nannaɗe shi sai a je ainihin kawai sai a saka shi a cikin kabari malamai suka ce wallahu alam daga cikin hikimar haka ita dama sallar gawa da wanka da likafani duk hanyoyi ne na neman rahama to duk wanda ya mutu a filin daga shi aljanna tabbas ce na fata an gani to don haka yi musu sallah din gaskiya ba wajibi ba ne abu na farko kenan abu na biyu a musulunci waɗanda yi musu sallah ba wajibi ba ne su ne yara da suka mutu ba su balaga ba su ma dalilin irin wancan ne saboda duk wanda bai balaga ba hatta ɗayan waɗanda ba musulmi ba 'yan aljanna ne sai dai kawai su da za ku je ku karambanin za ku yi musu kaza za ku yi musu kaza ba saboda ainihin imamu bukhari ya ruwaito ya kulla babu akan haka hatta ƴaƴan mushrikai da suke mutuwa da ƴaƴan kafirai ana tattara su ana kai su aljanna aka ga annabi ibrahim yana tara su ya nemi su karatu a cikin aljanna a ƙarƙashin haka idan yaro bai balaga ba to ba lallai ne a yi mishi ainihin wato sallah ba a fahimci wannan in bai balaga ba ba lallai ba ne sallah to wannan hukuncin kuma kan ya rikita ku idan har yaro mace te ɓari mace te ɓari abin da ake dubawa shi ne cikin ya kai wata uku kafin te ɓari idan har ya kai wata uku kafin te ɓari ina fata an gane kenan yanzu bayan da teɓa ruwa kai wata uku to kun ga halittar shi ta cika kenan to mustahabbi ne a yi mishi duk abin da aka san anewa ainihin yaro ƙarami to da wannan yaro da shi da yaron da ya fito duniya ya ta wasan shi har kafin ya balaga in ya mutu to duk matsayinsu ɗaya amma duk cikin da aka ɓarar da shi kafin wata uku to shi ba mustahabbi ba ne ba a yi mishi komai domin ba a matsayin halitta ike ba in aka je makabarta za a samu wuri ne kawai a haƙa ɗaura ne kawai sai a sa shi sai a binne ba lallai ne sai an yi duk wani abu da ka sani likafani kaza a'a kawai sai a je a sa shi sai a binne shi amma in ya kai wata uku to mustahabbi ne a yi mishi wanka mustahabbi ba dole ba kenan wato an so a yi mishi likafani an so a yi mishi sallah an so to in ba a yi hakan ba fa aka je aka sa shi a kabari ba komai to haka duk wani yaro ɗan shekara takwas shekara bakwai shekara tara shi ma mustahabbi ne saboda duk waɗannan abubuwan neman gafara ne to duk yaron da yake ƙarami ne bai balaga ba ba shi da zunubi balle ma Allah ya kama shi da wani laifi to waɗannan suna daga cikin a musulunci waɗanda ba dole ne a yi musu wankan gawa ko kuma waɗannan hukunce-hukunce ba ina fatar an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mas'ala ta biyu daga cikin mas'aloli in ba ku manta ba ita ce dangane da ɗan zina ina hukuncin yin sallar gawa ga ɗan zina shi ɗan zina za a tsaya a dube shi kamar yadda muka dubi dukkanin wani ɗa tukuna da farko idan har ƙarami ne hukuncin ɗaya ne da waɗancan yara to idan babba ne sai a duba ya biyo halin iyayen shi ya zama mazinaci ya zama lalatacce eh to annabi yana cewa waladu zina sharru salasa dan zina sharri ne na uku uwar shi masharranciya uban shi masharranci shi ma ya zama masharranci in ya zo ya lalace kenan fa abu dauda ya rawaito wannan hadisi sahihi to in ya lalace a irin haka ya zama mazinaci amma yana nan a musulmi domin zina ba za a kafarta mutum don yana zina ba sai dai a ce ya zama fasiki to hukuncin yi mishi sallah hukuncin yi wa duk wani fasiki sallah ne shi ne duk wani fasiki to ana kyamar mutanen kirki su mishi sallah don haka limamai da malamai da mutane masu daraja in aka aje gawar shi yanzu ba wai za su kauce ba ne saboda shi ɗan zina ne a'a za su kauce ne saboda ya taso ya lalace ko an fahimta ta ma amma za a iya samo bara gurbin gari ko banzan garke a gari ɗan gayu da ɗan bungalo haka da sauransu sai a ce to shi kenan ku haɗu da su ɗan daudu duka su haɗu su yi mishi sallar gawa ina fata an gane malamai sun ce wallahu alam wannan ta'azir horo ne kawai gare shi in ba haka ba za ku buɗe baki ku addu'a ku ce Allah ya gafarta mai dan musulmi ne to mutumin duk da ka buɗe baki kace Allah ya gafarta mishi shikenan sallah ma za ka iya mai amma ana kyamar mutanen kirki da su mishi sallah ne saboda a tsawatar da masu yin aiki irin nashi misali lokacin da ainihin Abdullahi a Ubayyu ibn Salul ya rasu wannan shugaban da afukai bayan annabi ya mai sallah tare da Allah ya hana shi yin sallah daga baya ai irin abubuwan da aka yi mishi na kyama da abubuwan da suka sauka na qur'ani ya sa an samu wajen mutum dubu biyu cikin munafukai sun dawo sun kyautata imaninsu to ana son mutanen kirki su rinka kauracewa haka shi yasa yana daga cikin kurakurai da suka rinka faruwa a tarihin kasar hausa sai karuwa ta haihu a tsakiyar mutane sai kaga manyan limamai sun je sun taru wajen suna musamman saboda karuwai da 'yan daudu za su tara kuɗi masu tsoka su kuma waɗannan malamai dama suna son ire-iren waɗannan kuɗaɗe yana daga abin da sai kai mamaki gidan karuwai ne gashi sai a haihu sai ka ga wai malamai da limamai sun je sun taru an yi suna duk wani ɗan muciya da ya san bakin gida ko da bakin gida ba ɗaya ba ne baƙaƙen gida suna da yawa amma kowane ɗaya sunan shi bakin gida shekara talatin zuwa talatin da wani abu limaman muciya ba suna zuwa su je su zauna su yi suna a cikin bakin gida gidan karuwai ne kuma saboda bakin fenti ake wa gidan yasa in kaji a muciya ban san sauran garuka ba in dai kaji an ce bakin gida ko gidan karuwai ne sai ka ga malamai sun fito ana an yi suna karuwa ta haihu an jima kuma ka ji ana goge to kuskure ne wannan Allah madaukakin sarki kiyaye na na'am na'am in an faɗa haka za a faɗi ne wato yara ƙanana an ane musu sallah in an ce Allahumma ghafir lahum wa rahamhum babu laifi don duk musulmin an ce Allah gafarta mushi yana buƙatar gafara Allah amma abin da aka samu daga cikin addu'o'i da malaman farko sukan ƙara shi ne Allahumma ja'alhu zukhran liwalidayhi Allah ka sanya shi ya zama wata ajiya ce ta alheri ga iyayen shi ishara ga wasu hadisai da muka karanta nan cikin ahkamul jana'iz cewa ɗaya a ranar alkiyama za su je su kama wa iyayensu wuri a ainihin aljanna ranar alkiyama in aka ce su shiga aljanna sai su ce a'a sai an hada su da iyayensu shi yasa akwai falala ga wanda ainihin yake da 'ya'ya suka rasu na'am Allah ya kiyaye ga wani bayani da malai yake ce qala an-nawawi al-imam an-nawawi ya faɗi cikin sharhin ainihin sahihu muslim nawawi ya faɗi wannan magana a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sha biyu ya ce ma'ana hadha al-kalam anna al-hasan ibn umara kadhaba al-hasan dan umara din nan ƙarya yayi farawa hadha al-hadith an al-hakam yace ya ruwaito wannan hadisi daga hakam an yahwa an ali wa inna ma huwa an al-hasan al-basri min qawli alhassan basri ne ya faɗi cewa ana iya yi wa wanda ya mutuwa shahada sallah amma shi sai mai da shi hadisi cewa daga aliyu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam وقد قدمنا أن مثل هذا وإن كان يحتمل كونه جاء عن الحسن أو عن علي لكون الحفاظ يعرفون كذب الكاذبين بقرائن ما لن يتشئ إلى إلى وأنا ما إيدا جتكين هنيوين بأكي إيه جانك أول متون amma kuma in ka ji malamai kai tsaye sun saki jiki game da irin wannan munasaba sun ce wane yayi ƙarya wato dama suna da wasu dalilai ne a gefe wato asalin hadisin ga wanda ya ruwaito shi sai su sai su zo sai su canza hanya don ka ji malamin hadisi dangasa ya ce ƙarya ne ko kuma wane maƙaryaci ne to ba lallai ya zama wannan dalilin ba ne dama yana da wata jiƙaƙƙiya wadda ya sani akan wannan ɗin sai ya haɗa sai ya fito da ƙaryata shi ƙarara na fata an gane sai ce domin su manyan mahaddata suna iya gane ƙaryar maƙaryata da wasu dalilan daban wa qad ya'rifuna dhalika bi dala'il qat'iyya wani lokacin bincike ne suke tsayawa su sai dalilai su bayyana qarara ya'rifuha ahlu hadha fan waɗanda suka goge a wannan harka ta ilimin hadisi su suna iya sanin haka don haka fa qawluhum maqbulun fi kulli hadha duk magana da irin waɗannan malamai suka faɗi to a bar a yarda da ita ce kai tsaye wal hasan ibn umara imam an-nawawi yace to shi al hasan dan umara din nan muttafaqun ala ba'afihi malamai kaf sun hadu akan raunin shi wa tarkihi da kuma cewa a yi watsi da shi a daina karɓar riwayar shi kaf wannan magana kaji na ruwa faɗe ta wajen shekara 800 da ta gabata a cikin sharhin sahihu muslim قال الجامع عفى الله تعالى عنه حاصل ما أشار إليه النووي رحمه الله تعالى أنه لا يقال إن هذا الحديث يمكن أن يصح عن علي أيضا كما صح عن الحسن البصري فإذا فإنه إذا وقع في أحاديث الثقات مثل هذا لا يضعف بل يعمل على هذا المحمل لأننا نقول إن التفرد أو إن تفرد حسن بن عمارة لا يتحمل هذا التأويل لأنه تبين للنقاد مثل آه مثل شعبة أنه كذاب بدلائل وقرائن أثبتت لهم ذلك فلا يمكن تصحيح حديثه بالتأويل المذكور لأن ذلك لأهل الصدق والحفظ والاتقان فتبصر معنى إن وأن مكريتين da aka gano ƙaryarsu to su ba wani tawili da za a tsaya anewa hadisin da ya bayyana cewa sun yi ƙarya ne domin magana ce tun farko ka gane ƙaryarta wata fasara kuma za ka tsaya yi mata ba wata fasara da za ka nemi mata amma idan mutumin kirki wanda tun farko shi an san mutumin kirki ne ya ruwaito wata magana sai aka ga magana tana da wata ma'ana mai nauyi sai a kokarin nema mata wata fassara wadda za ta dace da shi amma makaryaci ya ruwaito abin da an ga ƙarya ne sai a ce shi kenan san makan na fata an gane الإمام مسلم يتي وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا الحسن الحلواني يتي ناجما لمينا ميسونا يزيد بن هارون الله مرأوك كنسر كي غافر تامشي يزيد بن هارون يتي وذكر زياد بن ميمون سيئا بتي زياد بن ميمون دعا بتي زياد بن ميمون دنن ziyadu dan maimun din ga abubuwan da malamai suka faɗi dangane da shi na farko dai daga cikin malaman da suka yi maganganu a kan shi akwai ainihin wato al'imamu allais ibn abda yace sami iti ibn ma'in ya kulu ziyadu ibn maimun laisa yaswa na fata an gani wato ziyadu dan maimun ba daidaitaccen mutum bane qalilan wala kafiran kaɗan ko da yawa ko kaɗan wato babu wani daidai tattare da shi wa qala marra wani lokaci yace laisa bi shay'in ba a bakin komai yake ba wa qala yazid ibn harun yazid dan harun yace kana kazzaban shi wannan ainihin wato mutum ziyadu dan maimun makaryaci ne bukhari ko cewa ya tarakuhu abu zur'a yace wa al hadith wa al hadith darqutni yace da'ifun abu dauda yace أتيته فقال أستغفر الله وضعت هذه الأحاديث wataran da abu dauda ya je wurin sai ya ce o Allah na tuba duk waɗannan hadisai ni na kirkire su na yada su na ƙarya wa qala bishr ibn umar az-zahrani sa'altu ziyad ibn maimun aba ammar an hadithin da anas fa qala ahsibuni kuntu yahudiyan ahsabuni an kuntu yahudiyan aw nasraniyan قد رجعت أما كنت أحدث به عن أنس wato wani hadisi ne da ya daɗe yana faɗi wata ran ashe ya tuba sai suka ce mishi ba kai ne ka faɗi hadisi kaza ba sai ce ya kuna tsammani na ba yahude ne ni ko kirista mai taurin kai wanda ba zan tuba ba yace a din na tuba game da waɗannan ƙarerai da na rinka ina cewa daga anas daga anas yace lam asma min anasin shay'a ya ce wallahi tun da nake ban taɓa jin hadisi ko kwaya ɗaya daga anas ba duk ƙarya ce wannan magana tana nan a mujalladi na biyu shafi na casa'in da hudu zuwa da biyar a cikin littafin mizanu da itida to menene ya faru a nan ainihin wato riwaya ce yazidu ɗan harun sai labari ya kai aka ambaci ziyadu ɗan maimun faƙala sai ce halaktu allah arwa anhu shai'a lallai na yi rantsuwar cewa ba zan sake riwaya ko ba zan taɓa riwaya komai daga gare shi ba wala an khalid ibn mahduj haka nan khalid dan mahduj shi ma na yi rantsuwa cewa ba zan taɓa riwayar wani abu daga gare shi ba wa qala sai yace laqitu ziyad ibn maimun ai na haɗu da ziyad dan maimun ne fasaltuhu an hadisin sai na tambaye shi game da wani hadisi fa haddathani bihi an abi bakr al-muzani sai ya karantar da ni cewa eh ya samo wannan hadisi daga malam abubakar almuzani sun uttu ilaihi sannan wani lokaci sai na koma gare shi fa haddasani bihi an muwarriqin sai kuma yace muwarriq ya bashi wannan hadisi sun uttu ilaihi na sake koma karo na uku fa haddasani bihi an alhasan sai yace alhasan albasri ne ya bashi wannan hadisi wa kana yansabuhuma ila alkazib ya kasance yana danganta ainihin wato waɗannan malamai zuwa ga ƙarya ma'ana sai kirkiri ƙarya sai danganta ya ce ya ruwaito daga gare su ne قال الحلواني الإمام الحسن الحلواني ما لم إمام مسلم يتي سمعت عبد الصمد ناجم لمنا ميسونا عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون دنا أنبتي زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب سيدان جنتاش زواك كرياتي ومكرياتيني وكما ينعين كرياتي to inda ma abin da zaka ce abubuwan da muka karanto a cikin tarihin shi cewa daga baya ya tuba shin tubar makaryaci a wurin malaman hadisi tana yin aiki ko ba ta yin aiki wannan wani dogon bayani ne wanda zan takaita mana shi a takaice shi ne da farko tukuna idan ya yi karerayin ya yada su a cikin jama'a ku sani da cewa har abada kowa tuba malamai za su je su ta karyatawa na fata an gane misalin wannan bari in shiga zamanin dan yi misali Malcolm X Malcolm X wani bakin fata ne ba Amerika da ya tashi ga irin wulaƙancin da ake musu su baƙaƙe sai ce zai fansha wannan wulaƙancin ta hanyar komai na karatun boko sai ya je ya koya kuma sai ya kware kuma sai ya yi rubutu a kai don haka ya je kamar mahaukaci ya iya physics chemistry biology mathematics geography economics komai ya je ya kware kuma ya rubutu aka ya zama kamar mahaukaci yana nan ran nan sai ya ce ya musulunta musuluntar da ya kuma sai zama ya musulunta ne a hannun wasu 'yan cultism musulmi a ƙasar america kaji kuma ya ɓata rayuwar shi a haka kuma ya zo yana da'awar yana musulunci sai ya ta faɗa da wasu abubuwa a cikin addinin musulunci ya ta faɗa ya ta faɗa da waɗannan abubuwan bayan duk da ya gama faɗa da waɗannan abubuwan kaf a musulunci nan nan sai ya shawara bari ya je aikin hajji amma bari ku ji ita kanta aikin hajji ya daɗe yana inkarinta cewa ba inda musulunci wani umarni da magana aikin hajji daga baya sai ya ce amma bari ya je da kanshi ya ce yana zuwa yana sakkowa daga jirgin sama ya ce da ya kalli ƙasar kawai sai ya ce gaskiya san shi kanshi ba musulmi ba ne a nan airport na jidda sai sake karɓan kalmar shahada ya yi wanka kai cikumar kenan to yanzu ya za a yi da niyyar da ya ɗauko ya ɗauko niyya kenan ana wata ga wata kenan sannan ya tafi aikin hajji aka haɗa shi da malamai suka yi mai bayanin musulunci na gaskiya ya dawo da wuce shekara biyu ba a rayuwar shi sai mutu to akwai hayaniya da yawa a yau da take faruwa akan intanet muna ta ƙoƙarin wayar da kan wasu waɗanda sai ka faɗa musu gaba sai ce Malcolm X babban masani ne a cikin addinin musulunci was a great philosopher of Islam kaza ya ce kaza ya ce kaza sai mu ce mishi a'a waɗannan abubuwan da Malcolm X ya faɗi in the name of Islam su kansu ba musulunci ba ne ga dalilai ga dalilai ga sai a yi a yi da su sai su kasa fahimta to alhamdulillah sai aka samu Sheikh Khalid Yasin wani bakin fata ne ba Amerika malami sai ya lacca musamman awa uku akan Khalid akan Malcolm X Malik Shabazz shi ne sunan da ya karba na musulunci Malik Shabazz to wannan irin yadda rayuwar Malcolm X ta faru idan ka tafi yanzu kan intanet kana karatu akan Malcolm X za ka yi wato gaskiyar lamari ma yana da wahala ka ga wani abu na alheri na wato in ka san ilimi duk abin da za ka ga Malcolm X ya faɗi za ka ga shi kanshi kafirci ne ko kun fahimta jama'a to irin wannan ko da ike Malcolm X ya dawo ya musulunta ya kyautata musuluncin shi ya mutu akan musulunci mai kyau a matsayin mu na musulmi za mu ci gaba da mushi addu'a Allah ya gafarta mai amma waɗancan maganganun fa in aka faɗi sai mu ce kafirci ne to sai a ce Malcolm X din sai a ce eh sannan yana kafiri ne sai a ce a'a ya musulunta ne faɗi wannan sai a ce a'a bai iso musulunci ba a lokacin to kun ga waɗannan bayanan suna da mata yanzu in ka tafi ko da bookshops nan local bookshops din za ka ga tafai da yawa akan Malcolm X za ka ga suna hujja yana hujja da wasu abubuwa da sunan shi musulmi ne amma sai ga kafirci ne sai ga yana inkarin abubuwa karara yana cewa ƙarya ne wannan ba musulunci ba ne yana magana ne wai kuma da mai da alƙalamin musulunci shi yasa don girman Allah duk wani ɗan boko da ke saurare na in ya san yana hujja da wasu abubuwa game da Malcolm X to yayi ƙoƙari aƙalla ya samu wannan lacca ta Sheikh Khalid Yasin ita kanta laccar sunanta kenan Malcolm X idan ba ka da ita ka zo za mu maka kwafi a makarantar nan ɗaya kenan na biyu duk wani ɗan boko da yake sauraren ire-iren waɗannan maganganun na Malcolm X to duk Allah ya yi ƙoƙari ya koma ya rinka shiga website www.sultan.org.org s-u-l-t-a-n.org domin wannan ya kai dole aka fara wayar da kan al'umma game da haƙiƙanin Malcolm X ɗin nan. Na ɗaya an samu matsaloli ne. Akwai waɗanda daga cikin matasa suke kafata shi kai tsaye. musamman 'yan uwan salafiya abin da suke kafirta shi da shi shine waɗannan munanan aƙidoji to ko sun sani ko ba su sani ba amma dai malcolm x ya tuba kuma ya kyautata tuban shi to duk mutumin da ya kafirci duk kafircin shi in ya tuba baka da hukuncin da zaka ci gaba da kama shi da kafirci amma kana da hujjar duk maganar da ya yi ta kafirci in aka ɗauko ta za a yi hujja da ita sai ka ce kafirci ce sai a ce kana nufin markon x kafiri ne sai a ce a'a musulmi ne amma ita magana ya yi ta ne yana kafiri kama abdurrahman ne dan gidan sayyidina abubakar yaya aisha wan aisha shi ne malamai suka bayyana waccan magana wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma ata'idatani an ukhraja wa qad خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله وهلك آمن wasu malamai sun ce akan abubakar akan ainihin abdurrahman ne dan abubakar ne siddiq kafin ya musulunta da uban shi abubakar da uwar shi ummu roman suka zaunar da shi suna cewa kai eh ka musulunta kai imani da Allah tashin kiyama gaskiya ne za a yi maka hisabu a kabari yace kada Allah ku bani guri tun shekara nawa ake mutuwa ba a tashi ba a kai na za a fara tashi ban yadda ba to ga wannan magana Allah ya ruwaito ta a Qur'ani har yanzu amma shi kuma ya musulunta daga baya har wata ran Aisha annabi yake ce mata ba za ki je ki ziyarci kabarin yayanki bane ta ce to in naje ban iya addu'a ba sai ya ce ga addu'ar da ake bismillah menene assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal muslimina inna insha Allah bikum lahiquna nas'alullah lana wa lakum al'afiya wannan addu'a wa ake wa musulmi ake wa kaga ya tabbata ya musulunta amma kaga qur'ani ya ci gaba da hikaito maganganu da tarihin kafircin da yayi wannan shi yasa jama'a wannan karatun za ku gane muhimmancin shi wato idan aka samu malami ku fahimta jama'a ya yi abubuwa waɗanda suke na ƙarya ne daga baya ya dawo ya tuba don aka samu wasu sun doge akan kafa hujja da waɗannan maganganun na ƙarya to za a ci gaba da ƙaryata waɗancan maganganu ƙaryata waɗannan maganganu ba sa nufin an ci gaba da ƙaryata malamin har zuwa yanzu nuna waɗannan maganganu kafirci ne baya nufin cewa ana kafirta malamin a yanzu jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan karatu yana da matukar kima a fahimce shi kwarai da gaske to nau'i na farko kenan wasu suna kafarta malik shabaz wato malcolm x kuskure ne wasu kuma suna daukan cewa malcolm x was a great philosopher of islam wato babban malami ne mai tunani kuma mai gaskiya akan musulunci a'a wrong kuskure ne ba daidai ba ne don haka malcolm x ya musulunta ya bar waɗannan maganganu na kafirci kuma ya mutu akan imani ingantacce da kuma aƙida salima sai dai bai wuce shekara biyu da ɗan watanni akan wannan aƙida ba shi yasa abin bai bayyana ba allah maɗaukakin sarki gafarta mishi alaikum na'am na'am gashi من كلام الحلواني أو كان يزيد بن هارون ينسب زياد ابن ميمون وخالد ابن محدوج إلى الكذب wato shi ainihin yazidu dan harun yake danganta ziyadu dan maimun da khalid dan mahduj zuwa ga ƙarya na fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am at-tibyan wanne at-tibyan fi ulum al-Qur'an to insha Allah ta'ala zan duba eh insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka insha Allah an zo karatu na gobe sai in yi mana bayani insha Allah Allah ya taimaka waɗannan bayanan kamar yadda nake ta faɗi tun farko jama'a suna da matukar muhimmanci mu natsu mu fahimce su da kyau ba don kuma ba saboda ana ƙoƙarin a nuna mana yadda ake tace abubuwa ne na addinin musulunci Allah ya taimaka na wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am shiwa hadisi na nawa ne hadisi na nawa tunda akwai lambobi faɗi lamba shine mai lamba eh ahan to na zuwa gashi na gani eh na me kake tambaya a salihin al-murri shine makaryacin ai ba sabit ba دوبا وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثنا حما قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري كو بحديث وتنافى مواني حديثي دقى صالح المري شي صالح المري عن ثابت دقى ثابت يرويتو حديث ba sabit din da ya danganta wa hadisin ake karyatawa ba shi wanda ya danganta hadisin na fata an gane faƙala sai ce kazaba an gane to yanzu na gane me kake tambaya wato kana tambayar wane ne ya ƙaryar ko ba salih al-murri din ne ba ba sabit din ne ya ƙaryar ba a ƙaryar ta faru ne gaba ɗaya sun ruwaito ta ne dukkaninsu na'am alaikum salam wa rahmatullah نعم نعم نعم نعم wato abin da yake faruwa shine muka kawo misalin wannan ka'idar a aikace asalin magana ce wadda take ta ƙarya ce sai wani mutumin kirki ya karɓo ta daga wani maƙaryaci yana zaton cewa wannan makaryacin mai gaskiya ne don haka maganar da ya faɗa mai ma gaskiya ce to abin da ke faruwa su kuma ɗalibai in suka zo ganin cewa malam wane ne ya ba su shi ko malam wane kowa ya san shi mutumin arziki ne to sai ɗalibai sai su ruwaici wannan riwaya sai ka ji riwayar ta tafi to haka haɗu da malamai irin su shu'uba su sai su ce a'a lallai duk waɗannan da suka ruwaito wannan maganar mutanen kirki ne amma ita maganar ƙarya ce wato kenan kamar yadda anan yake faɗi